الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin a aya ta ɗari biyu da arba'in da biyu a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari biyu da arba'in da uku da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim, shin ba ka da masaniya, alam tara wannan istifahamu ta ajibin, wato istifahami ne neman fahimta ne wanda yake cike da ban mamaki, wata shwi'in da kuma sanya bege ilastima'i ma ba'adahu zuwa ga sauraron abin da yake bayan shi. Ayyantahi ilmuka. shin saninka ya tike ne ba ka da masaniya ilallazina kharaju min diyarihim zuwa ga labarin waɗanda suka fito daga cikin gidajensu wahum ulufun alhali su dubbai ne arba'atun su dubu hudu ne au samaniyatun ko dubu takwas au ashiratun ko dubu goma au talasuna ko dubu talatin au arba'una ko dubu arba'in au saba'una alfan ko dubu saba'in ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan mutane sun fito daga gidajensu ga su da dandazo na yawa hazar mauti saboda tsoron mutuwa mafa'ulun lahu wannan mafa'uli ne li ajalihi ai li ajalil mauti saboda tsoron mutuwa wahum qaumun min bani isra'il wato su ne waɗansu mutane daga cikin 'yan banu isra'ila waƙa a ɓa'unu bibiladihim alloba ta afku a garinsu fafarru sai suka gudu daga wannan gari ruwan nasu suka fito suka tafi waɗansu gurare saboda tsoron mutuwa to da wannan ayar ce ma malaman musulunci suka fahimci cewa lalle bai dace ba idan alloba ta afku a gari bayan allah su fita daga cikin wannan gari ɗin sannan kuma da magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato da ya dangane da abin da ya shafi alloba idan ta afku a cikin gari waɗanda suke cikin wannan gari kadda su fita saboda gujewa ƙaddara ta Allah sannan kuma waɗanda ba sa cikin wannan gari su kuma kada a bar su su shigo sai ya zamanto an rufe iyaka ta shiga wannan garin da fita ba shiga ba huta waɗanda suke ciki waɗanda Allah ya ƙaddara za su rayu wannan alloba ɗin ta gama zai zamanto sun rayu da karan da ake da Allah ta'ala ya kaddara sai ya cera to ko ana a tare a tare ɗin sai ya cera to waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ba sa cikin garin su kuma kada a ba su damar su shigo wannan gari ɗin faƙala lahumullahu mutu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce musu mutu ku mutu wato saboda gudun mutuwan ne yasa suka bar wannan garin ko to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da su mutu ku mutu famatu nan take sai suka mutu thumma ahyahum sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rayar da su ba'da tsamaniyati ayyamin bayan kwanaki guda takwas suna mace au aktsara ko kuma sama da kwanaki guda takwas bi du'a'i nabiyihim hizqila da addu'ar annabinsu annabi hizqil shine khalifa na uku a cikin 'yan banu isra'il bayan rasuwar annabi musa alaihi salatu wassalam saboda lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam alamomi na mutuwa suka bayyana a gare shi shikenan sai ya ce to wanda zai bare a matsayin shine khalifa nasa shine yusha yusha ibn nun wanda aya ta cikin ayoyi na cikin suratul kahfi kisar annabi Musa alaihi salatu wassalamu ta tattauna anan akan shi bayan shi annabi Yusha sai kuma Kalab ya zo shi khalifa na uku shine annabi Hizqil to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce alamtar ilal Hizqil bi kasril muhmalati da yi wa ha karami wasali kasa hi walƙafi da kuma ƙaumin ruwa ita ma a mata wasale ƙasa wasu kuni zayi zera ita kuma a ɗaure ta hizƙila fa'ashu daharan annabi hizƙilu da ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da su shikenan sai suka rayu fa'ashu sai suka rayu daharan iyakacin rayuwarsu lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara za su yi a nan duniya alaihim atharul mauti wato a tattare da su akwai alamar mutuwa kana ganin su za a ga alama ta mutuwa a tattare da su la yalbasu na tsauban ba sa sanya tufafi a jikinsu illa ada kalkafani face dai wannan tufafin sai ya koma tamkar likafani wastamarrat fi asbaqihim wannan alama wannan gurbi na mutuwa ya shuɗe a cikin ɗiyansu da jikokinsu har ya zuwa yanzu wato cikin yahuda waɗansu idan ka gansu za a ga alamar wato ƙaskanci a tattare da su ubangiji tabaraka wa ta'ala ce inna allaha lazu fadlin ala nas haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'abucin fadala ne akan mutane wa minhu yana daga fadala ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ihya'u ha'ula'i rayar da waɗannan bayin nashi waɗanda suka guje wa ƙaddarar shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rayar da su bayan sun mutu walakin aktsaran nasi sai dai mafiya yawan mutane wa humul kuffaru sune kafirai la yashkuruna allaha ba sa gode wa ni'imomi na ubangiji ba sa gode wa Allah ta'ala duk ni'imar da Allah ta'ala zai zuba musu to ba sa gode wa ni'imar Allah ta hanyar yi wa Allah ta'ala biyayya din suna ƙara butulce mishi ne da wannan dukiya da Allah ta'ala ya ba su wal qasdu min zikiri khabari haula'i to nufin da yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci ambaton waɗannan mutane wanda suka fito daga gidajensu saboda tsoron mutuwa kuma Allah ta'ala ya ce da su ku mutu tashji'ul mu'minina karfafa gwiwar muminai ne alal qitali akan fita yaƙi saboda a karfafa gwiwar muminai akan su fita yaƙi saboda fita yaƙi nan guri ne wanda ake tunanin za a mutu to idan har mutum ya ƙi fita yaƙi saboda tsoron kadda mutuwa kadda ya mutu a filin yaƙi to ko bai mutu ba a filin yaƙi yana cikin gidansa idan lokacin shi ya mutuwa za ta zo ta kama shi aina ma ta kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku ko da kun kasance a cikin gidaje waɗanda suke ganuwoyi ne ababen kyautatawa a baini mai hawa goma kana can na ƙarshe idan lokacin mutuwar ka yi za ta zo ta tsallake wanda suke cikin hawa na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar sai ta je har na goma za ta ɗauko ka an gane ku to shine allah tabaraka wa ta'ala ya ce walakin na aka tsirar nasu la shukurun walida a ɓafa alaihi saboda haka ne ma allah ta'ala ya goya wannan ayar akan shi na'am وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙatilu fi sabilillahi wa ƙatilu ya ku bayin Allah waɗanda suke mumine ku yi yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah aili ila'i dinihi saboda ɗaukaka addinin Allah ku yaƙi kafirai saboda ɗaukaka addinin Allah, wa alamu ku sani annallaha sami'un, haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai ji ne li aqwalikum ga maganganunku ga baki ɗaya, duk abubuwan da suke fitowa daga bakinku masu kyawo ko marasu kyawo ubangiji subhanahu wata'ala ya san da su alimun sannan kuma ubangiji tabaraka wata'ala cikakken masani ne bi ahwalikum dangane da yanayinku halayenku waɗanda suke waɗanda kuke ciki mai kyau da maras kyau duka ubangiji tabaraka wata'ala ya sani fa mujazikum kuma ubangiji ta'ala zai sakaita muku game da abin da kuke aikatawa din na maganganu da kuma halayen naku.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Ubangiji ta'ala ya ce, Man zalladi ya ƙuridullah ƙarɗon hasanan, wane ne zai baiwa Ubangiji tabaraka wa ta'ala rance, rance wanda yake kyakkyawa, bi in faƙi malihi da kashewa dukiyarsa fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah. Wane ne zai baiwa Allah ta'ala rance? Rancen da za ka baiwa Allah shi ne ka kashe dukiyarka cikin ɗaukaka addini na Ubangiji. inda Allah tabaraka wa ta'ala yake so a kashe dukiya ka yi ƙoƙari ka saka dukiyarka a nan to kada ka yi tunanin cewa za ta tafi haka nan ne haba'an mansura a ka bai wa Allah ta'ala ne rance ƙargon hasanar rance wanda yake kyakkyawa bi an yunfiqa hulillahi azza wa jalla ya kashe wannan dukiyar tashi saboda Allah azza ya buwaya wa jalla ya girmama an tsibi kalbin sannan kuma ya kashe dukiyar tashi a san ran shi ba wai tilasa mushi ba ne akai ba don saboda baban shi ya sa shi gaba ba ne ya ce dole sai ka gina wannan abun dole makarantar nan sai ka gina ta ba mahaifiyar shi ba ce ta sa shi gaba ba malamin shi ba ne ya sa shi gaba aiki ne na alkhairi za a yi ga cewa lalle dukiyar nan da Allah ta'ala ya bashi ta Allah ce kuma shi ne ya umarni da a kashe ta a hanya ta alkhairi ya ga wannan hanyar hanya ce daga cikin hanyoyi na alkhairi ya kashe dukiyarsa to fa yudha'ifahu lahu ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ribanya mai wannan dukiyar tashi zai lillimka mai ita wa fi qira'atin a cikin wata qira'a fa yudha'ifuhu lahu ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ribanya mai wannan dukiyar tashi adhafan kathiran linki wanda yake mai yawa adhafan kathira linki wanda yake mai yawa min ashirin tun daga goma ila aksara min saba'i mi'atin hal ya zuwa sama da ɗari bakwai kama sayati kamar yadda da sannu zai zo a nan gaba faɗar Allah ta'ala da ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka matsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim wato ubangiji subhanahu wata'ala idan bawan shi mumini ya kashe dukiyar shi a hanya ta Allah hanyar da Allah ya ce a kashe to idan Allah ta'ala ya tashi zai bashi lada to linkin ba linkin abin da bawan baya tunani ne Allah ta'ala ya bashi zai iya linka mai sama da linki 700 na abin da ya kashe in jaka ka kashe guda daya akan hanyar Allah Allah zai iya maida maka jaka 700 zai iya maida maka ita sama da ɗari bakwai wallahu yudha'ifu liman yasha'u ubangiji subhanahu wata'ala yana linkawa ne ga wanda ya ga dama ga wanda ya so gulgudan yanda kai ikhlasi wajen kashewa dukiyarka wajen a hanyar Allah gulgudan yanda zaka samu lada mai yawa wallahu yaqbidu ubangiji subhanahu wata'ala yana dankewa arziki yumsikur rizqa yana riƙewa arziki ga barin bayar da shi an manya sha'u ga wanda ya so daga cikin bayinsa ibtila'an saboda Allah ta'ala ya jarraba su ya gani shin za su ɗauki haƙuri akan talaucin da Allah ta'ala ya ɗora musu ko kuma a'a za su yi raki ne su kai kukan shi wajen wani wa yabsudu sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yake shimfiɗa arziki liwasi'uhu yake yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya so daga cikin bayinsa imtihanan su ma saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe su saboda Allah ta'ala ya jarrabe su ya gani shin za su gode wa wannan ni'imar da ya ba su ta alheri akan yi mishi biyayya da kashe ta wajen abin da yake so ko ku a'a za su shekar da wannan dukiya ne cikin hanyar banza cikin hanya wanda take ta lalata to kowanne daga ciki da kuntatawa da yalwatawa duka jarrabawa ce daga Allah wani za ga cewa Allah tabaraka wata'ala ya kuntata mai arzikin shi baya da abin da zai ci amma ba za ka ji yana raki ba ba za ka ji yana kuka ba ba za ka ji yana fada ba amma kuma wani za ga gashi na Allah tabaraka wa ta'ala ya yalwata mai ya bashi komai da komai amma za ga shi harka ta babala ita ce tashi in a harkar banza ce abinda zai janyo rikici zai iya kashewa sama da jaka ɗari a kai zai iya ɗaurewa gindi akan abin da ya shafi balo zai iya ɗaurewa gindi akan kaza akan kaza akan kaza abubuwan da suke janyowa rikici a cikin al'umma da kuɗin shi amma ɓangaren abin da ya shafi ya siyi littattafai ya siyi riyadu salihina kwafi goma kwafi ashirin kwafi talatin ya saka a masallaci saboda a karantar da bayan allah sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba zai iya ba saboda yana lissafin wannan kuɗi idan ya kashe ina zai samu irinsu mun gane da kyau to ubangiji tabaraka wa ta'ala yana dankewa arziki ne ya rike shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba ƙarfinka ba ne ko dubararka ko wayanka ko hangen nesanka zai baka arziki kamar yadda ba jinka ba ne da rashin wayewarka da rashin saninka ya kamata da jahilcinka zai janyo maka talauci a'a Allah tabaraka wa ta'ala wannan abin a hannunsa yake ganin damar shi ne kaga ya ɗauki kaso mafi tsoka ya damka wa jahili kidahumi wanda bai yi karatun boko ba bai yi karatun larabci ba bai yi kuma ba amma ka gan shi da dukiya mai yawa ganin damar shi ne bawan shi wanda yake mumini wanda ya karanci larabci din ya karanci boko din ya waye bangaren addini ya waye bangaren duniyar amma kaga ya hana shi ko bi ba shi da komai an gane da kyau wa ilaihi turja'una sannan kuma zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ake mai sheku fil akhirati a lahira fa yujazikum bi a'malikum ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sakaita muku da sakamakon ayyukan da kuka aikata a wannan gida na duniya ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا na'am إذ قالوا لنبي إنه مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله Mm.
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا na'am قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا Mm.
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم na'am والله عليم بالظالمين barakallahu fikum ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alam tara ilal mala'i shin baka yi dibi ba shin baka yi masaniya ba baka da masaniya ilal mala'i zuwa ga jama'a ai ilal jama'a ce zuwa ga jama'a waɗanda suke manya-manya masu cika ido da kwarjini idan aka ce almala'u su ne wanda idan ka shigo cikin taro su za ka raka tsinkaya su ne almala'u manya-manyan mutane wanda za ka kansu a saman kujeru su ne masu kullawa masu warwarewa wanda ake damawa da su su ne ake ce da su almalau al'ashirafu li'annahumun lazina yamla'una al'aina aiba- haibatan saboda su ne suke cika idanuwa na bayin Allah da kwarjini Allah ta'ala ya ce to shin baka yi masaniya baka da masaniya zuwa ga wannan jama'a min bani Isra'ila ta 'yan banu Isra'il min ba'adi mauti Musa bayan mutuwar annabinsu annabi Musa alaihi salatu wassalam ai ila qissatihim wa khabarihim shin baka da masaniya zuwa ga labarinsu da kuma kissarsu idh qalu li nabiyyin lahum yayin da suka faɗa ga annabinsu huwa shamwilu shine annabi shamwil suka faɗa ga annabinsu annabi shamwil suka ce da shi iba'ath lana malikan ka tsaida mana wani sarki wanda nuqatil ma'ahu zamu yaƙi tare da shi fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah ma'ana nuqatilul a'da'a ma'ahu zamu yaƙi abokanan adawa tare da wannan annabin tare da wannan sarki ɗin fi sabilillahi kuma wannan yaƙin zamu yi shi ne cikin ɗaukaka addinin Allah ba don saboda mu samu ganima ba ba don saboda mu bayyana wa mutane cewa mu jarumai ba ne tantazimu bihi kalimatuna wanda kalmar mu za ta tsaru bihi da shi wannan sarki da za ka naɗa mana a matsayin sarkinmu ne iba'at ma'anar sha'aƙim kenan wa narji'u ilaihi za mu dawo zuwa gare shi kan abubuwan da ya mana umarni qala an-nabiyyu lahum sai annabi shamuil ya ce da su ya ce hal a saitun an ya buku kusanta bakwa bilfatihi ma'ana bifatihi sin da yi wa sun wasale sama hal a saitun wal kasri ko wasale kasa hal a saitun wal fatha wal kasra a jiz fi sin min nahawi a saitu wanta falfat huzikin game da dan malik ya faɗa an ya buku kusanta bakwa in kutiba alaikumul qitalu idan aka fardanta yakin akan ku Allah tuqatilu ku gudu ba za ku yaƙi ba an ya ku kusanta buku idan Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta yaƙin a kanku ku ji tsoro ku shiri ba za ku yaƙin ba khabaru asa Allah tuqatilu wannan labari ne na asa da yace hal asaitu wal istifhamu litaqrir at-tawqu'i biha wato wannan neman fahimta ku da yace hal asaitum an ya ku kusanta bakwa li takariri tawakku'i biha saboda tabbatar da afkuwa ne da abu balu sai suka ce wa malana to menene ya same mu Allah nuqati la fi sabilillahi da ba za mu yaƙi ba cikin ɗaukaka addinin Allah wa qad ukhrijna alhali haƙiƙa an fitar da mu min diyarina daga cikin gidajenmu wa abna'ina hakanan kuma ba akan mu ya tsaya ba fitarwal fitarwal ba akan mu ta tsaya ba hatta ‘ya'yanmu an fitar da su daga cikin gidajensu, da mu da ‘ya'yanmu baki ɗaya an zo an murƙushe mu, an mana kama karya an karya mana inda ba gaba, an fitar da mu daga guraren zamanmu, bi sabihim da riba cewa ‘ya'yan namu, wa qatlihim da kashe su, wa qad fa'ala zalika bihim qaumu jalut, haƙiƙa mutanen jalutu sun aikata hakan ku da su. Jalutu wani sarki ne, wanda ya yi ta ɗagawanci ga bayin Allah waɗanda suke ‘yan banu Isra'ila, ya yi ta kama su, ya yi ta musu kama karya, an yi ta kama ɗiyansu an je an maida su bayi. Ai, lamani alana ba wani abin da zai hana mu minuhu daga yin yaƙi ma'awujudi muƙtadihi tare da samuwar abin da yake hukunta yaƙi ɗin, shine saboda tura ta kai bango. an buƙatar da mu ne dole mu yaƙi muna neman yanzu ka naɗa mana sarki wanda zai zamanto shine jagora shine jagorar runduna mu fita mu tafi mu yaƙi shikenan annabi shamuilu da ya da suka faɗa mai haka sai ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala akan ya naɗa musu sarki wanda zai zamanto shine jagoran jagoran runduna din sai Allah ta'ala ya fardanta yaƙi a kansu Bala ta'ala Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, Falamma kutiba alaihimul qitalu yayin da aka fardanta yaƙi a kansu, Allah ta'ala ya fardanta musu su fita yaƙi, tawallau anhu, sai suka bijile ga barin yaƙin, suka kau da kai ga barin yaƙin, wajabunu suka tsorata. Annabi Shamilu ya ce musu, To, shi kenan lokacin fita yaƙin yayi yanzu wane shi ne sarkinku. Ya ce, Wani irin yaƙi? ce da ɗiyanmu da jikoki ga suna yanzu muna shirin za mu waɗiya mata almi alaka zancen a tafi wajen yaƙi a ji a kashe mu sai suka ji tsoro illa ƙalilan minhum sai ‘yan kaɗan daga cikin bayin Allah waɗanda suke muminai nagari wanda Allah ta'ala ya cika imani a cikin zukatansu wa humul ladina abarun nahara su ne waɗanda suka tsallaka ƙorama ma'a tare da sarki ɗalutu kama sayati kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala zai ambata nan gaba kamar yadda da sannu labarin zai zo shi falamma jawaza hu huwa walladina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu llahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin wallahu alimun bil zalimin ubangiji tabaraka wa ta'ala cikakken masani ne dangane da azzalumai fa mujazihim kuma mai sakaita musu ne game da abin da ya shafi abin da suke aikatawa na asha na'am وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا na'am قالوا أنا يكون له الملك علينا mm.
ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال na'am قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم mm.
والله يؤتي ملكه من يشاء na'am والله واسع عليم to shikenan wasu alan nabiyu rabbahu irsala malikin shikenan sai annabi shamuil ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo da manzo da ya turo da sarki zuwa gare su wanda zai jagoranci lamarinsu fa ajabahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa wa annabin shi ila irsali ɗaluta zuwa ga aikowa sarki ɗalutu wa ƙala lahum nabiyuhum sai annabinsu annabu shamuil ya ce da su inna allaha qad ba'atha lakum taluta malikan haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala qad ba'atha lakum haƙiƙa ya naɗa muku taluta ya naɗa muku sarki talutu malikan a matsayin shine sarki wanda zai jagoranci tafiyarku Allah ta'ala ya naɗa shi ya zamanto shine sarki wanda zai zamanto shine jagoran tafiya qalu a lokacin su 'yan banu isra'ila sai suka ce wa annabinsu annabi shamuil anna ya kunu lahul mulku alaina suka ce kaifa ya kunu lahul mulku alaina ta ƙaƙa ne zai zamanto sarauta a gare shi a kanmu ta ƙaƙa zai yi sarauta a kanmu zai zamanto shi ne sarkinmu wa nahanu a haƙƙu bil mulki minhu alhali haƙiƙa mu ne muka fi dacewa da mu yi sarauta minhu sama da shi li'annahu laysa min sibtil mamlakati saboda cewa sarki dalutu bai fito ba daga cikin gidan sarauta shi baya ɗaya daga cikin 'ya'yan saraki baya ɗaya daga cikin jikoki na saraki shi ba gamin shi ba shi da alaƙa da sarauta walan nubuwati sannan kuma shi ba daga gidan annabta ba ya fito shi ba ɗan annabi bane ba jika annabi bane ba shi da alaƙa da annabta wa kana dabbagan suka ce annabi shamuilu wannan ho wanda ka naɗa shi a matsayin sarki a gare mu ɗalutu ɗin nan wa majami ne wa sana'ar jima ce yake aura'iyan ko kuma suka ce makiyayi ne wa ɗan asako ne wa ya tafi ne wa a bashi kaya a bashi tumakai da awakai ho ya je yi kiwo a biya shi wa kuma yanzu a ce kuma shine sarki to ba haka bane dama Allah yake eh mana dare ɗaya Allah ka yi bature wallahu qadirun wallahu wallahu ghafurur rahimun to shi dabbagan ne majemi ne ko kuma makiyayi ne walam yu'ta sa'atan min al-mali suka ce kuma hallo malam annabi suka ce bugo da ƙari shi wannan sarki dalutu din nan da ka nada shi a matsayin sarki ne a gare mu walam yu'ta sa'atan ba a bashi ba sarau ba a bashi bayalwa min al-mali ta dukiya shi talaka ne ya za a yi kuma talaka ya zama sarki sarauta ai ta manyan mutane ce masu akwai yasta'inu biha ba a bashi ba yalwa ta dukiya wanda zai dinga neman taimako da wannan yalwa ta dukiya ala iqamatil mulki akan tabbatar da mulkin shi saboda sarauta in aka wa talaka sarauta to dole ya dinga cin zalin talakawa taimako zai zo wa al'umma in zuciya shi a ba ta da imani an kawo buhu ɗari na shinkafa a raba wa talakawa shi kuma ya ga ko kwano ɗaya ba shi da a gidan shi ce to ka kusa buhu sha biyar cikin ɗaki a hudo buhu tamanin da biyar a cikin buhu tamanin da biyar ɗin nan ‘yan uwan shi sai sun fi kowa jin daɗi ‘yan uwan shi da masoya dama wanda ya san ba sa yi da shi ko tiya ɗaya ba za a ba shi ba suka ce gashi kuma ba shi da komai ba shi da dukiya wanda za ta sa ya tafi ya je shi ya tsayar da wannan mulkin nashi da wannan dukiya din igana suka gaya wa shi wannan annabin ga dalilan da yasa su suna ganin cewa dai abin nan akwai buƙatar a gyara shi ɗalutu na farko shi ɗin bai gaji sarauta ba sannan kuma shi ba ɗan gidan annabta ba ne sannan kuma ga shi talaka ne bugo da ƙari kowa ya san shi kanki ne na gaban ƙullau sha Allahu ne malan talau ne malan nabiyyu lahum sai annabin ya ce da su inna Allah asdafahu alaikum haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya zabe shi ikhtarahu shine ya zabe shi lidzalika ga wannan muhimmiyar aiki ne shine ya zabe shi alaikum akan ku ya zamanto sarki a gare ku wa zadahu basbatan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙari sarki ɗalutu da yalwa sa'atan yalwa fil ilmi a cikin ilimi wal jismi da kuma jiki babban jiki wa kana a'lama bani isra'il shikenan su ba suna ganin cewa zaben da Allah ya ba an yi zaben tumun dare ne to shi ko ba haka bane zaben Allah shine zabi zabin Allah shine zabi wa kana a'lama bani isra'ila wato ana sarki dalutu ya kasance shine mafi sanin yan banu isra'ila ya fi kowa ilimi a wannan lokacin yauma idin a wannan rana wa ajmalahum sannan kuma ya fi kowa kyau halkan ta fuskar halitta ya fi kowa kyau wajen halitta kuma ya fi kowa ilimi daga cikin 'yan banu isra'ila wallahu yuti mulkahu man yasha'u ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayar da mulkinsa ne ga wanda ya so ita ahu ya bayar da shi zuwa gare shi la'atirada alaihi kuma ba wani wanda zai fito na fito ga Allah ba wanda zai ce dan me Allah ka ɗauki sarauta ka damka wani ga wani ai shi yafi dacewa da ka bashi sarauta saboda shi ya karanci sarautar dama kuma ya fito daga gidan sarauta kuma yana da dukiya a'a Allah ta'ala shine yake ɗaukan alkhairin shi bayar da shi ga wanda ya so daga cikin bayinsa kuma ba wanda zai ce dan me Allah yayi kaza wallahu wasi'un fadluhu Ubangiji tabaraka wa ta'ala fadalarsa mai yalwaciya ce, alimun sannan kuma Ubangiji cikakken masani ne bi manuhuwa ahalun lahu ga wanda shi ne ya dace ya cancanci a mai wannan fadala ɗin. Idan kaga Allah ta'ala ya zuba faralashi ga mutum, to Allah ta'ala ya san da cewa wannan mutumin ya cancanci wannan farala ɗin. Ba za ka ce ba gashi Allah ta'ala ya zuba farala ana amma ba ta dace ba da gurin. A'a, Allah ta'ala ya fi kowa sanin inda ya dace da ya zuba faralashi na mun gane da kyau wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika